sunan marayu muna musu ɗinkin sallah da ɗan abin da ba a rasa ba don Allah iyayena mata don Allah ina neman alfarma a daina kawo mana 'ya'yan da suna da iyayensu ku samu yi musu kaya alhali ubansu yana raye kun ganni ni da nake karatun nan ni ma ina da 'ya'yana birjik wallahi kayan da muke ɗinka marayun nan in na ba wa 'ya'yana wallahi suna so amma wallahi ba na sa su a ciki saboda su ba marayu ba ne ni zan je in nemo na in ɗinka musu amma da zan sa yarana a ciki za su ji daɗi su murna babanmu ya ɗinka mana amma daidai ne mu zo za mu yi wa marayu ɗinki ki zo ki ɗauko ɗanki da ubansa a raye ki sa mana shi bara mun kakkama mun ciccire to bana ma ina ja muku ne kuma duk wacce ta ba da sunan yaro ko yarinya makociyarta ta san cewa yaron nan da ubansa dan Allah a kawo mana rahoto ba gulma bane ki bari an tashi ki zuce malam sunan wance kire da ubanta mu nan duk marayu ne ba da uwa ba da uba dukkan mu marayu ne nan amma mu taimaki yaran nan ƙananan mu agaza musu kun gane karatun nan an yi alkawari za a kiyaye sana abu na biyu na fi son a bani sunan 'ya'yan marayu na ɗalibai na da suke zuwa karatun nan yanzu misali kuna muna tare da ku shekaru kuna zuwa daidai ne wata sai ta je ta ɗauko sunan wani a can wata kuma ga uwar a nan tana nan a hana ta a yi wa wasu a can wanda ko karatun ba sa zuwa sai mun sallami yaran marayun ɗalibanmu nan duk marayun marayu ne mun yadda amma muka sallami namu na nan masu zuwa karatunmu nan to sai mu tsallaka waje idan muna bukata yanzu da yawan ku ga kunan miji ya mutu shekara bakwai ba aure miji ya mutu shekara hudu ba aure miji ya mutu bara ba aure to irin ku muke so tunda muna tare da ku da ku muke karatun nan ku kawo ƴaƴanku mu rubuta mu musu dinki mu yaye muku damuwa kuma ku ji farin ciki amma aji a dauko mana wani suna can wani ma watakila uban ma mawadaci ne ya bar masa wajen miliyan hamsin a zo a jefa mana shi a nan in ga wani ai maraya ne mai ci da mai uba da haka ɗalibanmu masu zuwa karatu nan da ku nake na ce a bada suna a bada sunan nan ba a gayyato mana wasu ma daga wani guri ba akwai wanda muke na ƙauyuka muna kaiwa wannan daban kun fahimce ni ni ma yanzu a Kano ina da marayu marayu marayu da yawa muna ba su taimako amma kin ga ba zan ɗebo marayunmu na Kano in kawo nan in ce a yi musu ɗinki a nan ba Allah sa kun gane to yau abinda za mu fara za mu karbi sunan marayu yara mata za mu fara da mata saboda daman karatun na mata ne ba na nuna sun kai ba ne amma za mu karbi yara marayu 'yan mata kuma mun fi son ƙanana ba budurwa zabgegiya ba mai abin nan ba in an samu yara mun fi so in ma da 'yan matan za mu duba mu ga shekarunki wanda aka mutu aka bar musu kuma da Allah idan gida akwai marayu biyar to ai hakuri a bamu ɗaya biyu sauran kuma baɗi ma musu amma ki zo a gidanki akwai marayu bakwai ki bamu list ɗin su duka za su cinye yadin gaba ɗaya a ɗan rarraba kowa ya samu ko to ina buƙatar marayu mata za mu karɓa yau ga abdu yana nan zai karɓi list za a yi layi ne yanzu mun daina yin abu hayya hayya kawai in an tashi a karatu masu marayun sai su tsaya sai su bilayi zai zo da biro takarda yana daukan suna da sunan unguwa kuma duk ya haddace yaran nan duka ya san su in ma kika je kika sako wani sunan da ba haka ba za a gane abu na biyu wacce duk ta san mun mata dinki shekarun baya da suka wuce shekara uku shekara hudu tana da form to ba da ita muke ba wanda ba su da fom wanda tana da fom kan ai muna da sunanta ko ba sai ta sake ba da suna ba ai da haka duk mare ne yadda ta san tana da fom ɗinta kuma bara an mata ɗinki to yanzu ba da ita muke ba yanzu muna son wanda ba su da fom saboda mu ƙara faɗaɗawa wancan suna da shi wannan ba su da shi amma mu zo mu yi ta karɓan suna ana maimaita mana to shine ba masu da haka in kin san yarki tana da fom mun cike sunanta mun karɓa mun ba ta bara to kar ki tsaya ki tafi gida za mu zo mu kira masu fom ɗin mu tabbatar suna gari ko ba sa nan don akwai wadda ba sa nan wasu sun tafi makaranta wasu kuma kaza da sauran to za mu sake sabon kiran suna na masu fom wanda yana nan tana nan sai mu jagut eh tana nan kun gane bayani na to shine abin da za a yi yawan Allah ya sa daga shi Allah ya taimake ku ba zafin rana sosai Allah ya ba mu dacewa wannan baiwar Allah ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai yara ne suka zo gida ku ji wannan fatawar yara ne suka shigo gida dab da magariba suka kama mama an sha ruwa mama an sha ruwa ashe yara kan tsokala suke kai wannan yara wannan yara ba su da kirki wallahi dab da magariba suka taho da gudu an sha ruwa an sha ruwa shikenan tace sai mu kuma muka muka sha bayan mun sha ashe ashe ba a sha ba to yanzu malam a wani matsayi azumin namu yake kun sha ruwa kun more hajiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai ramuwar azumi kwaya ɗaiɗai a kanku eh za ku rama ɗaiɗai nan gaba kya sake karɓar riwayar yaro ba ki ji kiran sallah ba Allah sauke yaran nan na zamani ba su da kirki wallahi kun gan su can ga su can a waje kun gan su can ko su ne yaro ya zo yana gara taya shi fa bai yi azumin ba mama an sha mama an sha ki je ke kuma nan a kame kike ki je ki sha ruwa ki nemi masallaci ki ji kiran sallah ko babu wuta ki tura ki sa abinci ka kuma akwai agogo ai ana iya gane karfe kaza ake shan ruwa ina fata ana fahimta a zamanin sahabbai ya faru wasu suna tsammanin rana ta fadi sai suka ga sai suka ga yamma duhu ashe hadiri ne da da gajimare suka sha ruwa bayan sun gama shan ruwa can sai ga rana ta ce to gani na bullo sai ta dawo malamai suka ce malaman fikiyu suka ce za a rama azumi ɗaɗɗaya ba kafara a kai ba ba za a yi kafara ba dan da mutum da gangan ya sha kamto kin ga ai kafara ta kama shi Allah gyara mana halin mu nan gaba yaran nan da Allah a rinka kula da su haka lokacin sahur shi ma a rinka kula a rinka kiyayewa kar ki zo ki zo ki ta cin dumame lokacin yara sun fara ma tafiya makarantar firamare to ai gaskiya ne musamman inda wuta a gida kin san inda wuta ba a gane cewa lokaci yayi saboda hasken wutan yake daukan hankalin mutane to shi ma a san yaushe ake daina kiran sallah ko yaushe ake tada sallah Allah gane da mu wannan tace malam ina da tambaya kamar haka tambaya na shine tace mijina ya ce in ya sake dawowa ya samu yara a cikin gidan a cikin gidansa in ya dawo ya samu yara a cikin gidansa ta ce ya ce a bakacin aure na ta ce malam sai gashi kuma ya dawo ya kuma same su sai ya ce to tattara ki tafi gidanku ta ce sai na je wai sai daga baya ya zo ya ce in koma wai barazana yake mun to malam yaya matsayin auren yake yanzu kin ga hali irin naku na mata wato ku kam da ba dan kun girma ba za a muku bulala ba ya kamata wannan mata a dan zane ta da tsumagiya yanzu saboda Allah mijinki ya kafa miki doka kar ya yadda ga yara suna masa wasa a gida watakila yaran makota ne masu barna masu ta'adi ya ce in ya zo yi tarar da yaran nan a maimakon aurenta kin gafa ba ta yi maganar laifin da ta yi ba ita yanzu magana take waya auren tun da ya ce ta dawo ta yadda kuma ta tafi gidan abin da ya ce miki a maimakon aurenki sai ki bari sai ki ce kai ku tafi kada zaman ku ya kashe min aure wallahi ko ƴaƴansa ne kuwa ki ce maza maza ku koma in yazo ya gan ku zai sake ni ta yanzu ga cikin bar yaran sun kashe miki aure ku gyara kuma halin ku ku mata na sha faɗa a karatu ina cewa wanda bai san halin mace ba za ta koya masa hankali ku ɗin nan ga kunan kuna da wahalan sha'ani wallahi wato bincike ya tabbatar mana duk lokacin da namiji zai rinka tsoratar da matarsa wai in kin yi kaza a maimakon aurenki to wallahi sai ta yi abu kaji ko ba kwa iya dainawa ba za ku iya bari ba wata ba mace wai dan an ce in ta yi a maimakon aurenta wallahi ba ta sai ta ce to me an yi din ni wai wai aljanu ne da ku ko me ne kam eh lafiya kalau shedanci ne kawai Allah gyara ku na sha amsa fatawowi malam na ce mata in ta kara a maimakon aurenta kuma ta je ta yi karki yadda ki fita in kin fita a maimakon aurenki wallahi yana fita ta hada takalmanta ita ma ta fita ya dawo yanzu sai da kika fitan ko to shikenan za ki gani a barazanar banza ka ce a maimakon aurenki kuma ka ce da kansa ya tabbatar ya ce har zuciyata ina nufin da kika yi wannan abun aurenmu ya mutu inda ya faɗi wannan to ya zama saki in ku ya ce in kika yadda na sake ganinki a gidan yarki a maimakon aurenki in kika bari na zo na ga wannan a gidan nan a maimakon aurenki a'a ba saki ba ne haka kuma waɗannan kalmomin duk wanda ya ce wa matarsa tashi ki fita ki bar min gidana ba ruwana da ke shi ma ba saki ba ne wanda ya ce ki je ki nemi mijin aure ba ni ba shi ma ba saki ba ne wanda ya ce wa matarsa ba ni ba ke ke ba matata ba ce shi ma ba saki ba ne duk barazana ce maza suke faɗa kin san me ya saki kai tsaye ni wa ba zan ce ni ba sai dai in ce shi yawwa ya ce shi wani a yau mutum ya zo ya kashe auren sai yanzu yanzu a garin nan ai ba zai yi ba ba zai yi ba shi wane wane ya sake matarsa kin ga ya faɗa cewa ya sake ta wannan baya buƙatar tawili ina fatan kuna fahimta shi sakin aure ana so sai ka faɗi wa kake nufi yanzu misali ana samun matsala wani yana da matarsa hawa kai ba zan faɗa ba sunan iyali na hawa ba zan faɗa hawa ba wace zan faɗa ne ni dudu zan ce ne ko kande ne ko wa zan ce ne yana a ba zan ce amina ba a'a yana da mata guda biyu wancan sunanta dudu waccar ma sunanta dudu Allah ya taimake shi ya auro dudu guda biyu sai ɗaya daga cikin dudun sai ta ɓata masa rai ransa ya ɓaci ya ce dudu sai mai ladabin da biyayyan sai ta zo ta ce na'am sai ce na sake ki to sai da ya leƙa ya ga tana kuka sai ga ashe ba ita bace wacce shaidaniya tana ɗakin da bata fito ba to yanzu wannan sakin ya saku a a ai ba ita yake nufi ba to haka duk wanda ya ce wa matarsa ba ni ba ke tashi ki bani guri ki tattara kayanki ki bar gidan nan in ba yana nufin saki ne a cikin zuciyarsa ba to wannan ba saki bane kun fahimce ni duka wannan fa dan a kare muku aurenku dan a kare muku aurenku amma ba kwa ganewa ya rabu da ni yau sati uku baya mun magana aure na ya mutu a auren ki bai mutu ba ko shekara yayi baya kula ki aure yana nan daram da dam azaba kurin yake miki gashi yake miki irin na masara a gasa ta nan in ta gasu a juya a dada gasawa haka maza suke muku Allah gyara da haka wannan mata da mijinta ya ce mata ta tafi gidansu in ya so ya zo ya sake ganin wasu a gidan nan a maimakon aurenta aurenta bai mutu ba ki tattara kayanki yau biyar ga wata ramadana ki dawo yau bayan isha'i ƙwarai kuwa ai matarsa ce da wannan azumin kyaje ki ta zama a gida ba miji ki tattara ki koma kuma mijin naki ya fi ki gaskiya sai dai shi kuma ki turo min shi in gyara miki shi in masa kwaskwari ma dan ya daina zuwa yana miki wannan barazana yana gigita ki tunda baki da hankalin da in an ce ki daina za ki daina to sai abin nan kawai cewa za ka yi wa matarka in kika yadda kika yi abu kaza za ki gani jaki ki gani jaki gani ka ɓata rai za ta ce ban san me zai mun ba baban ummi in ya faɗa haka akwai matsala to sai ya fi gigitawa amma ka ce wai a maimakon auren ki ta yi za ta yi idan ka zo ɗin ka ga ta yi abin za ta gani sai da kika yi wannan abin ko Allah shirye ki shikenan ai ta gani ko bata gani ba ya mata addu'a ya fi ya zage ta Allah shirye ki Allah ya sulh halaki Allah shirye halinki Allah sa kuna ganewa wannan take cewa a assalamu alaikum da fatan mallam ya tashi lafiya Allah ya sa albarka a rayuwa mallam dan Allah ni ne nake so a sa ni a addu'a ni da mahaifina an shiga tsakanina tsakanina da mahaifina da mahaifinmu ya dukkuna ta raba ni da babana ko a waya baya dagawa in na kira shi yanzu kusan shekara biyu kenan malam ina cikin damuwa sosai har ya kai da ina da hawan jini saboda babana baya kula ni na rasa yadda zan yi a ce ni da addu'a na goyon ya dukko an riga ki zuwa an riga ki haihuwa kuma ki ce za ki raba 'ya'ya da iyayensu ba daidai ba ne nifaka ce wannan da munafurci Allah baki ikon gyarawa a muna mata addu'a Allah daidaita ta tsakaninta da iyayenta akwai wani kes da aka kamo a garin nan shekarun baya na yi ƙoƙari na kira uban mun zauna da shi kuma ina fatan ba wannan ne aka daɗa dawo da shi ba amma in ba shi ba ne in baban yana nan garin to ki zo ki same ni a gaya min waye baban sai in kira shi sai a ba shi haƙuri ya ci gaba da mu'amala da ke wancan dai na san mun kashe matsalar an dawo an sulhunta ta ba shi haƙuri ya ci gaba da kula ta amma in wani ne daban sabo to in kuma wannan ne to baki da kirki kin sake komawa halin naki kenan sannan kuma 'ya'yan ba ku da kirki yanzu akwai wanda take gaba da yadikwanta akwai wanda ba ta gaida yadikwanta akwai wanda take fada da yadikwanta matan babanta yaya za a yi ta soki ta kaunace ki ki gyara hali Allah gyara mana da haka muna fatan Allah daidaita ta kuma wannan hawan jini da ya same ta Allah ya kwantar mata da shi in Allah ya sa da zan nemi uban in dai a nan garin ne zan kira shi kuma za mu za a samu sulhu da yardar Allah malam da fatan ka tashi lafiya Allah ya sa haka amin ina maka fatan alkhairi malam malam yau sama da shekara ashirin ina tare da mijina amma baya saya min kayan kwalliya to ke kuma yau ana neman masara ke ta kayan kwalliya kike shekara ashirin baya saya min kayan kwalliya da kayan kamshi to amma yana saya min kayan abinci ni kuma ina da bukata malam da na ga baya yi in ya ajiye 'yan kudinsa kawai sai na lallaba na ɗauka na biya bukatuna da kudin malam kuma to kun ji laifin farko sai ta ce malam kuma mutum ne mai neman mata mana mijin nasa yana neman mata yana iya baya bawa mace ko nawa ne amma ni matarsa ta aure baya mun malam dan Allah a yi wa mazajenmu faɗa su dinga sauke nauyin da yake kansu to zan masa fada insha Allah wa ki turo mun shi tafsirin dare yau malam ka ajiye mu wannan tambayar zamu karanta ta a tafsirin dare to yanzu wannan mata barauniya ce ko ko dai gaskiya da gaskiya ta yi tana da uzuri ko to ai yanzu kin sani ba mu sani ba gaskiya ta faɗa ko ba gaskiya bane to yanzu yanzu matar da ta shekara 20 miji baya sai mata koda da kayan ƙanshi da kaza ta yi haƙuri yanzu ta fara na ɗake nan to abinda ya zo a shari'a kamar yadda aka yi bayani a hadisi wata mata matar abu sufyan ta kawo ƙarar mijinta wajen annabi cewa inna abu sufyan rajulun shahih ma yutini ma yakfini wa yakfi baniya mijina abu sufyan mutum ne mai rowa baya bani abinda yake isa na ya ishi ‘ya'yana kuma yana da iko ta ce ya rasulullahi ina da laifi idan na ɗauka a cikin dukiyarsa na biya bukatata manzo Allah ya ce kudi ki ɗauka daga dukiyarsa bil ma'ruf iya abin da zai ishe ki daidai gwargwado an yi bayani cewa mijinta baya baya mata abin da ya kamata ya mata amma kuma annabi ya ce ta ɗauka daidai gwargwado daka a cikin kuɗinsa in kika ɗauki kuɗin hoda kika ɗauki kuɗin man shafawa kuɗin lalle a yi haƙuri ai ku matsalar ku yanzu mai kwanku kira Allah sai ku yi ihu ina 'yan hizba ba akwai masu Allah ya sauke yanzu in mutuwa ce ma ta zo da da wuu za a ƙare sake ran Allahoinu to joda joda kalas jode jode yanzu wannan matar kun ga ta kawo kuka ko cewa baya mata kuma abu mai ciwo yana yi wa wasu mata a waje don haka ba laifi bane in kin dauka abin da zai ishe ki na biyan bukatar ki a cikin dukiyar mijinki amma kar ya wuce gona da iri kada a shiga adashe da kudin miji ya zama sata kuma ba zai yi mace ta rayu babu abin dan shafe-shafe da makale-makale ba idan ya zo ya ji jikinki yana wari ba turare gudunki zai wallahi idan ya zo ya ga kanki ba kitso kyamarki zai yi idan ya zo ya ji ɗakinki yana warin jego ba turaren wuta gudunki zai da ka in kin ɗauka a cikin kuɗinsa kika yi amfani da shi wannan ba laifi ba ne amma wannan fatawar banda mata na a ciki wata ranar na wata ranar na yi wannan fatawar wasu cikin iyalina suka cika ce to alhamdulillahi ashe abin haka yake na ce to ba ke a cikin fata wannan na zare ki amma hakikanin gaskiya dan mace ta dauki wani abu a aljihun mijinta ta sayi abin da zai mata amfani na gida wannan ba sata bane wani namiji ya bugo waya yana ta fada wannan wani irin karatu ne wannan ana koyawa matan mutane sata a'a tunda kai ba a ce maka barawo ba ka ɗauko 'yar mutane baka kula da ita ai bai kamata ta ɗauki abin da za ta yi man shafawa ta turaren da za ta sa ma ka ji kanshi a jikinka ka ce wai ta ma sata ba in ta ɗauka ta yi adashi ne ta yi sata in ta je ta biya buƙatar wasu ne ta yi sata don haka ina miki jaje da Allah ya jarabe ki da wannan miji kuma ki masa addu'a Allah ya ganar da shi ya daina neman mata tambaya ta ƙarshe ta ce da Allah ina neman a taimaka min da addu'a ga 'yan uwa ɗalibai da malam ta ce ta haihu kusan wata biyu tana ta fama da ciwon mama har yanzu bai yi sauki ba maganin asibiti da na gargajiya duk tana yi amma har yanzu tana fama da wannan ciwo to ki dai dada neman magani don in yayi yawa Allah kiyaye kai ya zama miki kansa Allah kiyaye amma na san ciwon maganin ciwon mama da yawa na gargajiya ya fi aiki ban sani ba haihuwar ki ta farko ne ko haihuwar ki ta biyu ne to ba sani ba in haihuwar farko ne to maganin bai dace da kewa a daɗa neman magani maganin gargajiyar nan da kuna wasa da shi yana da amfani akwai abin da iyaye da kakanni cincinin sun gano shi yanzu akwai maganin ciwon maman da tana haihuwa tana shayarwa tana sha tana shayarwa tana sha akwai wanda kuma da ta yaye yaro tana yaye yaro za ta fara shansa sai ta yi kwana uku tana sha to za ga nonon ya tsaya daidai gwargwado ba zai zo ta mata ciwo ko har ya kai ma ga miji ya kyamace ka ba so ya kamata ku dage da neman wannan magani yana da amfani gaskiya Allah ya baki lafiya kuma da Allah mata addu'a Allah ya yi mata Allah ka yaye mata Allah ka yaye mata zan tambayi wasu cikin ɗalibai na da suke da magunguna irin na Islamic chemist na gargajiya in ban manta ba in suna da shi kowa daga kano ne sai a sa a tawo miki da shi insha Allah Allah ba da lafiya karfa wata gobe ita ma ta ce tana layi yawwa na san halin ku ne ai to wannan gobe insha Allah sai ka bani in amsa ta abinda na faɗa ne daidai Allah shi ma mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fe mana muna muku addu'a Allah ya ƙara lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya bamu abinda za mu ci ya bamu abinda za mu sha Allah ya kwantar mana da hankalinmu ubangiji karbi azuminmu Allah ubangiji ka ji kan iyayenmu Allah ka bamu nisan kwana da zamu bauta maka Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عودة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين